إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba wadda ta dace da goma tara ga wata na jimadar ula eh jimadar saniya da ɗaya ne daɗe ne jimadar ula ko jimadar saniya da ɗaya ne ko jimadar sani ko duka ɗaya ne dai ko a saniya ke duk ɗaya ne dai hijira shekara 1443 wanda ya dace da sha biyu ga watan daya dubu biyu da ishirin da biyu yau insha Allah za mu yi darasi na tamanin da tara cikin motsa ta imam malik insha Allah darasi na tamanin da tara wanda muna cikin a ƙarshe ƙarshen karatunmu kamar yau aka fara ko sai gaji ana maro buga wani abu gane gaji ma gaji ana maro buga in bai sani bai sani ya ce ma ana yi Allah shi kamun da imani kenan muna mun zo karshen karatu na mata fa'adul haid fil hajj magana abin da ya dace mai haila ta yi idan tana cikin aikin hajji wanda dai bayani ya gabata cewa haila ba ta hana duk wani aiki na haji tun daga ɗaukar niyya da duk wani aikin haji banda tawafi da sa'ayi tsakanin safa da marwa duk wani talbiya wani huta mina huta arfa musdalifa zawwa a yi jiwa duk da ita za a yi kurin abinda za ta jinkirtas shine tawafi na ka'aba da safa da marwa don ba a yi zai bayan tawafi wannan shine abinda ya gabata na duk da imam malik rahimahullah ya kawo maganar duk da iya cewa batta kusan da masallaci tun da na san da masallacin da aka hana zuwa ka'aba don yin wannan aiki na ibada shine maganar da aka hana ta kuma wannan bayani na maganar mace zuwa da masallaci wasu abu ne daban kuma wanda duk da tsakanin malamai magabata kan maganar cewa dai babu ruwaya wadda take ingantata wadda ce ba ta zuwa in ta kama sallah ne da aka hana ta saboda ta wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha ta kama shi el malafai shi wanda ta ce da ni ina hailawa ya ce ai haila ba hannunki take ba ta ka a takaice dai wannan magana ce daban na iya ne dake na abin da yake tabbas ba ta zuwa harami dan aikin tawafi yanzu za mu tashi al'umratu fi ashhurul hajj magana yin umara a cikin watanni na hajji tun daga shawwal zulqa'ada tukun zulhijja sun ashhurul hajj sun ashhurul hajj wanda ya cewa akan sa su cikin me aka cewa su ne dai aka cewa sai me aka cewa suna cikin watannin haji kuma akwai tarayya akan watanni na al'ummarkace na alhurma wanda can muharram ne kenan can da rajab wanda suka kai da da da mujma da rajab ba da rajab ba rajab sai nan da yanzu muna maganar yin umara a wannan watanni wanda cewa a wajen larabawa a wancan zamani abin da ake wani bane an yi an ware ta an yi ta cewa laihi ne al'adar su yin umara a cikin watannin haji kwan watan haji ya kama ba maganar wani aiki na umara dole su haji kwan yin ta laihi ne wani babban laihi ne masu ke ɗaukar shi kamar saɓa ma Allah ne ba shi ta nan sallallahu alaihi wasallam ya karya wannan al'ada ta yin umara kuma ya ma ba ta mutunci matsayi kai akan sauran inda babu ita a cikin watannin hajji kan wannan magana ne za mu kawo ya ke ce za mu kawo kenan magana insha Allah imam malik wannan babu ya fara da hadisin yahya ya ce haddasani yahya a malik kai shi yahya ke ba labari wanda rawikin a malik yace haddasani yahya an malik annahu balaghahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko anna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam itamara thalatha عام الحديبية وعام القدية وعام الجعران cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umara uku a wannan ruwaya ta wanda Malik yace balagahu duk da na za mu tsaya ka'ida ta hadisi hadisin iya da matsala don imam malik ta ya kurin labarin zame shi babu wani magana wanda ya gaya mishi ba ma sunan tabin da ya gaya mishi shi kuma tabi tabi ne to ma hadisin yana da shawahir kuma hamma a cikin sayar bukhari cikin sayar muslim akwai irin wannan magana ta zo a can kin shi za a ci hadisin ya tabbata dalilin wancan madogara mas'alar dai cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umara uku umara uku a shekara ta hudebiya wadda aka je sulu shiga makka ba a shiga ba aka yi sulu aka koma a shekara ta shidda kenan wa amul qadiya ko amul qaza suna kiranta ko shekara ta ramuwa domin shawa ba su yarda ba a nan salama ya yi umara a wannan shekara da ya je don ganin izza ta a ce kamar ya zo ba uzuninsu ya gwada isani su suna ka alama ga wanda ya saba suke gani bai saba ya kana shi aka ce bana dai baka yi ba duk da an samu yarjejeniya bana dai baka yi ba he bari uzunin mu za mu baka gari kwana uku abin da garama ka taya ka wannan shi ne aka ce ramuwa aka ce shekara ta ramuwa duk da magana ta ramuwa yan uwa ana mata suna ramuwa hakika cewa suna ne amma ba ramuwa ba ce ba irin na da ƙa'ida wanda aka ma irin wannan sadikin ba magana ramuwa a kanka sai inda misali an haji shi da baka yi baka zaki dawowa amma wani aka tsare aka nan shiga ba irin wannan ramuwa kan shi kuma nan salama umara yake mai zaman kanta da akwai ba su zo banda ramuwa ce kowa sai ya zo akwai suka dawo aka yi da su akwai da ba su dawo ba sa magana mafi ƙarfin jamhur ba ramuwa ba mai suna ramuwa wadda abin da aka tsare ka ka dawo ka sake ba haka bane ba to wani amma tuna dai abinda shahara da sunan ta amurka ana duka wannan malamin gaba daya imamu malik abu kai imamu shafi amr bin hanbal sun tabbatar da haka da maganganun magabata cewa ba ramuwa ba ce ba mai suna ramuwa illa abu hanifa ne ya kawo magana ramuwa ce allahu alam da shi da takace dai wannan ya umara uku ya kawo wannan uku ta hudabiya ta ramuwa da amul jirana jirana zama ga wani jirana wani wuri kun babu shaddakin dinde ana masu ɗaukar wancan wasu ɗaukar wani daidai ba wani matsala da garin ne dai sananne wanda yake kusan za mu ce kusan harami ko cewa kilo 20 za a ce a zana maka wuri ne sananne wanda iya cikin annabi ya sa shi wajen miƙati da shi ma annabi ya ɗauki shi miƙati lokacin da ya zo mai ji a rana ya wakana lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙare cin makka ya buɗe makka ya zo an yi hunain an zo tsayifu an kewaye bayan dai abu ya tsanani an kasa bude garin ko garin bayan da an fatattake su dai ya zo daga nemomi wanda aka samu a hunayen ya zo nan jirana a nan aka raba ganima daga nan annabi sallama sai ɗauko niyya sabuwa ya zo ya umara dan ya bude makka a cikin wata na rajab ta sha bakwai sha tara ga wata rajab kai wata na ramadan sha bakwai zuwa sha tara ga wata na ramadan aka bude makka bayan sallah shawwal kuma ya kama hanya zuwa hunain shi dai zuwa karshen shawwal an shiga yakin hunain to anan ji'rana a wannan wata zulqa'ada ya kama a zulqa'ada ne annabi sallama kenan kuma ya dauko niyya sabuwa bayan abin da aka yi na mas'ala ta raban ganima a jirana annabi sai ya dauko niyya sabuwa ta umara yazo makka yayi ta umara da ban bayan bude makka to nan zaka ga magana ta umara uku amma za mu ga ba za mu ga tahi uku insha Allah a gaba sai mu je mu kan hadisi na gaba nan da ya tabbata ganin wancan shawadin nashi وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثة إهداهن في شوال وثنتين في ذي القعدة آه. أنه صلى الله عليه وسلم تيوى ميكي تيوى wannan kaga ya kawo mata daban ta shawwal yace annabi sallallahu alaihi wasallama shi urwa yake ba labari yake ba ɗanshi sham labari shi mai yake cewa ba sahabi ba ne ba amma ce annan sallama ce kaza lakon hadisin yana da hanyoyi wanda za su ɗauki daga zama musal abinda da ke da ruwaya da cewa annan sallama sallam ya ce annan bai yi umara ba sai umara uku ɗayansu cikin shawwal biyu a cikin zulqa'ada yanzu nan me yake so ka maka annabi can ruwaya da ka imam malik ta farko dai annabi ya umara uku ya ce a shekarar hudaybiya shekara ta ramuwa shekara ta da shekara da aka yi rana nan babu lafazin a wani wata ne aka yi yanzu imam malik ana iya neman hudo maka sanin wannan abun uku da aka yi a wani wata ne sai ka wani ruwaya da ya samu kawo maka madogara a wani wata wannan abin yi wa kana shi ne ce maka wannan ruwaya ta annabi umara ba sai uku daya a cikin watan shawwal biyu a cikin zulqa'ada yanzu nan mu tsaya nan ruwaya kuma ta inganta dan hadisin iya da hanya da wanda ba wannan ba ta tabbatar da hadisin sai hadisi na gaba yace wa haddathani an malik an abdurrahman ibn harmala al-aslami anna rajulan سأل سعيد بن مسيب فقال أعتمر قبل أن أحج فقال سعيد نعم قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج abinda yake wannan ruwaya wani yawa sa'id ibn musayyab anta shugaban tabi'ai annan annan sallallahu alaihi wasallam cewa ya so ya kawo umara da yi sa'id ibn musayyab so ya kawo magana halaccin umara na ce muku magana biyu ta nan akwai magana halaccin umara a cikin watan watanin haji kuma da magana ta nan umar akai kuma da maganar na wannan ruwa ta tsirin sai tana ƙara wani abu daban zai yi in je in yi umara ba ta in dawo gida garin ba tare ba da na yi hajji magana ce anan iso kawo yawa sa'id ibn musayyib wannan tambaya cewa an ce shine shugaban tabi'ai duk da akwai masala ta shi mai aka ce ana ta'uwais alƙarni annabi ya ambata ƙarar ahili khairu tabi'in wasu bin a'ad alƙarni annabi ya faɗi ƙarara yayyan tabi'ai wasu bin a'ad alƙarni na nabi ba labarin shi dai wanda ce zai annabi gan shi ba amma labarin wannan waskin zai zo cikin madad tawaga wanda suke ƙarawa musulmi ƙarfi da ake ɗauko daga ruwa wata ran zai zo nan madina a cikin tawaga ta mutanen yaman kuma ya sunan shi da sunan baban shi da sunan kabilar shi ta annabi ga musu annabi ga shi ba ya cikin wannan a cewa annabta abu ne daban wanda mutane sun ga haza ne a hili abana bada bana abin Allah shi da komi kuma Allah ya san komi da ba annabi shi labari wani mutumin da zo ba annabi bayan shi can ma da jima ba ma shi kaɗe ba an jima abubakar ya kare umar kima an jima da hawa sai ga shi ya zo amma wata labari wani mutumin suna Uwais bin A'id al-Qarni daga yaman kuma cikin aka ɗanin har irin ma tawagar zai zo tawagar masu kawo masu zaguwa madina wajen ƙarin da aka sojoji da ke ƙarawa a cikin zai zo kuma ba su labari wannan waskin iya biyayya ga babar shi duk labarin bai ba su labari iya biyayya ga babar shi ya yi addu'a mustajaba ya roki Allah ya samu albarka kuma ga da zai masa bari abin da ji ba za a yi ba ya ba su labarin ya ba su labarin cewa zai zo iya da addu'a mustajaba iya da uwa iya mai biyayya ga babar shi ya samu ma albaras annabi ce ya yi addu'a ya warke gaba ɗaya amma akwai tabu wuri kaza daidai kaza bai warke ba sana ku yi annabta wannan bayan annabta ya muka karantar da mu ba tsammanin kun duniya wani kun haka akwai akwai zuwa ta cikin sallama ta kun zaganta ne kaza ya zo da ya zo rana ta babu tsarin komai haka bane ba Allah ya programa komai ya tsara komai shi kuma ya san da abin zai wakana wannan iya karantar da kai bayan magana karawa annaba ƙarfi annabta ƙarfi cewa daga Allah suke kuma cewa Allah shi da komai shi ba daga baya bane ba za a zo a shirya abin ko zawace cikin fuja kan yanka dariya kun abin zawace ki a Allah ya ya shirya komi ka annabi abin zai zo shekara kuma ce zai zo kuma ga suna da kabila da komi da halin shi da dabi'a shi har da addu'a shi har da tabo kuma zai zo gari kaza a lokacin cikin tawaga iri kaza duk wani fitattun jin abin da karin wasa da karin hankali haka kuma Allah kaddara nabi ba sabon labari suna ji sun imani sun yi jira ana nan kullum umar ya ga tawaga taiman sun zo ɗan tawaga taiman sun zo sun zo mai aka cewa sun zo madina ya yi ƙabinsu a cikinku a fikun uwis ɗan sun zo tambaya fikun uwis akwai musulun uwis a cikinku su kawai babu ranar allah ƙaddara ya tambaya suka ce eh wannan sunan can cikin zamu ce yan agaji can cikin masu kulawa da dabbobi can bayan a bayan gwamnati dabbobi akwai mai wani suna ta haka ne helaba ba sai ta yi cikin dabbobin wani jama'a iya neman wannan bawan Allah mai suna Uwais da ya iske shi ya ce kai Uwais ce ne da Uwais bin ayat eh bin ayat alqani alqani min murad ce min murad kamar ta misali ce ga ce da magare ba haushe ko gowace ba goburi ne ko wane ne ba adare ne ko duka a ce ba haushe ka haushe ko amma ko ba adare ko ba goburi ko ba kabi ne haka yi mashi dalla-dalla ya ce ni duka ya ce ni ya ce kana da uwa kwai kana biyar ba ga kwace ne da abin da ya gami kurin haka ce haka ne ubu ala yi sake wani tambayi kamar tambayi su minya sun mai yawa don ya ce kana ta kata samun alfarasa ko? ya ce na ta samun alfarasa ka yadda ta wurin ta kuma ce idan ke amma ta ko tabo a cikin ka wani biyo taimako ita yi su dalaka bude mun dalaka bude mun gaishe ya bude mishi gani kana umar ya tabbatar da wani bawan Allah shi ya kare shi kenan ya iske abin da yake nan yanzu abin umar ya nema wis ina roƙonka ka roƙa mun gafara Allah daga zo ma da sahin kaza da kaza da gida mota kaza kawar tattaro kawar tattaro dole addu'o iri za ka yi kawar tambaya ko da cayi ka roƙan mana Allah gafara Allah ko da yan wa anan mutum zai kamar abu ne yanzu Umar Umar iya da imani wai yana da alakar ba ko me Allah zai ba shi annabi ba da labari in me tambaya miliyar kaza miliyon kaza nawa ya mallaka gida kaza gona kai dai tambaya zai samu amma yanzu da samu nasu amma ya tambayi Allah gafar ta mishi kuma gafara ya mata Allah gafar ta mishi babban abu ke wannan shi ne gurin kuma dabara sanin matsayin ɗan adam da matsayin wannan duniya da abin da ka samu ƙariya ce amma wani bai ƙariya shi kenan ya mai addu'a ya mai addu'a ya tafi ba wanda sa abin da aka yi shekara mai zawa umar an dawo haka zawa yau na na bada na wani wasu suka wasu nan bai zo bana ba suka ce ai ko ya ce wannan bawan Allah kun ji kun ji mutsayin shi ba to shi ke na koma gida ba ya kai zaman shi ba to ki ba mutum mai shi ma wannan dunan ta mai kai abin da zama fitina da ya tsere hayu ba hayu ba ba mai labarin shi idan ma labarin ƙarya ba bi labarin shi tun da bar garin da tsere ba mai ce ga abin da usi babu kullun ya bace shikenan Allah Allah mai cikawa gudu ne gudun fitina kan ka ƙarya ruwan ikon Allah ruwan waye ba shi kenan ba su ce ba ƙarya ce maki su wani garanti ne ma eh ba ba wani abin da ba kurin ba abin da kurin tsaye shi kenan ba ya huta kurin ya huta to wannan an ce ɓangaren matsayi ne shi ne khairu tabi ma matsayin ilimi zamanin ne daraja ta malamai ta mataka wannan ba Allah sai da bin Musayyib shine a gaba duk wani baki malaman ban gabata sai da bin Musayyib shine shugaban malaman tabi'ai to shi sai da bin Musayyib shi aka ma tambaya cewa wani mai tambaya a atamiru qabal ana hujj zan iya yin umara ka hajjin aikin haji faqas da ce na'am har zaka iya ka je umara ka dawo ka kai kuma kai haji ba yace domin kad itamara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabl an yahud annabi sallallahu alaihi ya umara kai haji haji ba shi kadan kare ba annabi yayi yanzu zaka yi wannan sai gambewa ana yi ba ba ba ba bace ba wannan naga haka ta ta same ni a katarban sales na har zuwa haji umara naji ka tsaya kai umara haji ga wata tsaya wata yan uwa ka tsaya wata biyu ka je komo ta ni abin da ga tsoro sallah ma ta farla baka a masallacin unguwa ma kamu kur a gidaje a dira kama ka to da lili da tsoro wannan sallah ma guda biyar baka ba cikin jama'a sallah biyar a lokacin kamun da yawa biyar sallah biyar baka ba baka tsoro ya zo baki ku zai mun kuna sallah ya je mota aka owa kuna shi gobe cikin mota kuna sallah zo ajin mota wata ka ɗan gamu kuna hutawa kuna dole ba takarda kuna cikin shiga lokacin da tsaya kurin sallah wajen wata annabi ba sallah guda biyar haka kurin a gida a barawo Allah ta hatar na dawo haka nake nan ba da komi ka yi umara ka da'o garinku daga ba ta kama ka zaka aikin hajji shi ne magana da ibn musai bai bashi amsa ta halittin yin haka a yi umara ba a yi hajji ba hadisi na gaba kuma da wannan ya inganta shi ma zuwa gare shi sai wa haddasa ne an malik an ibn shihab an sa'id ibn musayyab أن عمر بن أبي سلمة استأذن عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال فأذن له فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يمت لما أبن ذلك رواية تاشي سيد من سبك يكتب الأبار عمر بن أبي سلمة عمر بن أبي سلمة ما جاء أقول أو أقول أنا لو أم سلمة أقول أقول لجل النبي كما أقول لي أقول أنا صلى الله عليه وسلم أقول لشيء كده النبي تاشي أما أم سلمة shi yanayin umar uzinin iya so ya zo ya umara a watan shawwal sai ka je kai kuma ya je ya umara sun maƙafa da al'ali ya dawo wajen iyalan shi wala bi hujjukun bi haji ba kenan nan imam malik ya kawo baban da mun cewa tabbace yin haji a yin umara a cikin ashurul hajji babu laifi kai a shawwal zulqa'ada haka a zulhijja kai ta in mata kama ka dawo ko ba koma ba ba matsala bace ba wannan ya halitta haka nan to yanzu magana umara uku za mu ga ruwa cikin sahih bukhari haka sai muslim ruwa ta tabbata cewa annabi sallallahu ya umara hudu kuma nan an kawo magana uku uku abin manan suka cewa masu kawo uku a ta ko ruwa aisha wata tabbata da hudu ce wata da ko makanta na ruwa cikin katin nuki cikin sahih bukhari aisha abdullahi bin umar ɗaya cikin sahabbai ɗaya cikin sahabbai suna masallaci sai magabata ana tattaunawa kan annabi sallallahu annabi ya umara a cikin watan rajab ibn umar ce haka nan annabi ya umara a watan rajab sai shi ɗayan suna masallaci kasan ɗakin ashar da masallaci aka agamu suke ya ce ya umma kina jin abin da wani ke cewa abu abu zaman ke cewa annabi ya umara cikin watan rajab ya ce rahimu allah abu abu da rahman allah ya kan abu da rahman annabi bi umara ya tare da shi ba ya mance ni duk umrar annabi da shi aka yi ta ce ya manci annabi umrar cikin rajab ba ta ce umrar da dukkan cikin mutum zulƙada ne dukkan zulƙada ce hudu ya yi umara hudu ya yi da ita ta hudaybiya a zulƙada aka yi ta wani ba ma ba makanta wanda aka maida su da ta ramuwa ma da ta ramuwa ta shaka ta biyu wata shaka ta bakwai a zulƙada ita wani babu shakka da da ta shawwal kin mai saɓani kanta ta jirana ce wanda ya hune ta buɗe makka kuma ce me yasa wasu ka magana shawwal dan ganin karshen farkon zulqa'ada ne kanta amma cikin zulqa'ada tabbas cikin zulqa'ada ne shi zama zama tarihi cikin tarihi cikin zulqa'ada kai ta sai ganin uku cikin zulqa'ada Yesu hudu ta hudu ce tare da hajjin shi kirani dai shi ne magana a cikin duka zulqa'ada Yesu cewa wani karshen da shawwal annabi ba umara a shawwal ko a zulqa'ada amma illa halicin yin ba laihi bane ba in kai duk a watannin hajji to illa yin wani baban su a wancan zamani wanda ana kana ta kawon dalilan a wajen aƙida ta laraba suna ga suna cewa iya cikin iya cikin babbar kabira ka yi umara a watan hajji to annabi ya kare wannan al'ada ta hana wal ya halitta ka yi kuma in ta kama ka koma gida ka dawo kuma baka dawo ba matsala komi shine abinda yake cikin wannan babi na Imam Malik rahimahullah sai yanzu qat'u talbiya fil umara yanke talbiya a umara in ka zo umara daga ina za ka yanke talbiya kana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak kana yi tun daga can wajen wajen miƙatinka har baki ina za a yanke ta shine zai kawo maka maganar anan حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم شي عروة بن زبير إن يشقوا إيا ينكي تلبية على العمرة شي إذا دخل الحرم إذا يشقوا حرم مكة شي كنا ينكي تلبية نعم شي حكا يكي ينكي تلبية القشن ونن قال إمام مالك في من أحرم من تنعيم إنه يقطع التلبية حين يرى البيت تنين تنعيم إيا كاتا تحرم شو لغا نان كدوكو نيا ذاك يا أمرا أين ذاك ينكي تن daga nan ma kai bakin ki ga mutan'im iyaka ce gaban gaban da harami shiga haramin ne to an kai har sai daga nan to shine amma matsayin wanda ke ne dago daga nesa ya sha talbiyar shi iyaye iyaye ne in zo harami wannan magana take zawa ya yanke to wanda shi da da gindin haramin shiga haramin ne irin tar'im ita shi wannan iyayen ke talbiya hina yalbayt lokacin da ya ga Ka'aba kaji abin da ke da magana kenan qala yahya su'ila malikun an ar-rajul ya'tamir min ba'd al-mawaqit wa huwa min ahli al-madina aw ghayrihim mata qat'u talbiya na'am wa malik tambaya tunan mutum ne ya zo umara daga wancan mawaƙi cikin na nesa irinsa madina ko wata madina dai za ka irke ne daga ilamlam ne duka da wani abin da aka bayani ƙarnar manazir na maka bada a can baya daga nan ya ɗauko niyya ta umara to shi wannan madaka talbiya daga ina zai yanke talbiya shi ne ce an rajul ya ta mimadar mawaƙi mutumin da ya ɗauko umara daga wasu daga cikin mawaƙi cikin ɗaukar niyya huwa min ahlul madina amma dan madina ne aw gairin ko ba dan madina ba dai daga nesa ya dauko to shi wannan mata ka talbiya mata ya ka talbiya yoshi zai yanke talbiyar shi wanda shi da man daga nesa ba qal sai imam malik ke bada jawabi magana mai wannan tambaya yace ammal muhill min al muwaqit wanda ya dauko niyya ta umara daga wancan mawaƙitkin da aka ambata فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الإحرام زي ينكي تلبية لوكة ديكاو قبل حرم مكة قال yace wa balagani labari ya same ji imam malik labari ya same ni an abdullahi bin umar kana yasna'u dhalik abdullahi bin umar haka yake in ya hoto sai ya zo ka'aba ya zo harami kai in harami sai yanke talbiya tunda shi daga nan suke dakowa amma da dauko a gaba da harami ya ga Ka'aba wannan shi fasara ta Imam Malik ko fasara ta Imam Malik dan da ya ce nan duka wani manganu babu wani har babu wani kayye da shi yasa aka ce daga nan garin Makka ne wasu ce ga da kaga Ka'aba ce domin a yanzu akwai da yawa har da kamar haramin cikin gari tsakar gari ba sai azo shi ma ba kai zai ko a cikin kara ba ka zama azo kara ba balle ka balle ka iya kare yanzu sai da kan ga ka gari amma wani cikin da yawa dan akwai kilo 11 daga makacin dama 11 abu ne 18 ne 12 kai wannan zakan gari ne zakan gari ne zama kanzu wannan iyaka ta haram kenan shi dai ba wani matsala bace ba takaice dai amma wannan bayanin Imam Malik ne in daga gaba kai ya kaga ya kazo kenan me aka ce ya kazo Ka'aba ya kaga Ka'aba zaka yanke in kuma da canin suka dauko da kazo harami shi kenan shi da suke ta kenan kazo maka dan zaka zo maka dan kazo maka kenan yanzu haramun gaskiya wani wuri yanzu in ba ka san abin ba ba ka zo haramun ma yakan yanke ta na kace garin maka ne masu shaida kuma sa garin maka to yanzu garin maka da yawa kenan da haka hanya mai sauki mafi kat kurin ka zo masallaci da shi ne kat kenan ka shiga ware amma ka ce a cikin hanyar bakin gari ka ba zo ba zaran ba da sauran kama da yawa ka zo gari ba ka garin garin makka amma ba zo harami ka zo ba kana cikin harami kana cikin wajen harami kenan abin da yake gaskiya yanzu mutane yanzu ne mutum ya je akalla ga masallacin harami ya san ya zo Allahu a'lam sai wannan shine wannan magana kenan sai me ake cewa ma ja fi tamattu nan magana kuma ita ta yin tamattu'i kenan gama mas'alar yin tamattu'i kun san mun bayani a baya sabanin magabata akan akwai tamattu'i ko ana yi ko ba a yi da masu ganin ana sauran ba a yi da bayani ya gabata to zanen mas'alar ce zai kawo kan wannan mas'ala ta tamattu'i yanzu sai ya fara cewa haddathani yahya an malik an ibn shihab an muhammad bin abdullah bin harf bin haris bin nawfal bin abd mutallab annahu haddathahu annahu sami'a sa'ad bin abi waqas wa dhahak bin qais am hajj muawiya bin abi sufyan وما يذكران التمتع في العمراء من الحج فقال الضحاك بن قيس لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي بئس ما قلت يا ابن أخي فقال الضحاك فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعنا معه abin da yake wannan ruwaya shi muhammad bin abdullahi bin haris bin nawfal na yake cewa ya ba yana imarci ibn imam zuhri labarin cewa sa'ad bin abi waqas ya ji da dahak ya ji sa'ad bin abi waqas da dahak bin qais a shekara ta wadda muawiya ya zo aikin haji dan sanan shekara an shekara ta bada shida ce bayan ya ji makin da hawa ta kodai ta karshe ta shekara 55 wannan ajin farko ce da muawiya yi a nan abin ya wakana ya ce ya ji suna magana ta tamattu'i da sa'adu abi waqas da shi da haka bin qais suna tattaunawa kan tamattu'i na umara ai hajji a cikin watan hajji sai shi da haka bin qais ya ke cewa sa'ad bin abi waqas ai maganar yin tamattu'i umara kenan a cikin watan hajji yace la fa'alu zalika illa man shahida amara Allah ba mai haka yau ne jahilci amara Allah baiwa na menene ganin fatawa ko fa'inta ta su umar na watan hajji ulumar lillah ku cika hajji da umara kina ba a kama a ba cire gurin a cire an fara kun ya an gama kirtina na goni haji ba iya su da magana cewa za ka limalin kun al'adu a masjid haram da ya laka magana ta matu'i kan wannan shi dai kirya dogara da fatawa da umar ya yi a kan ba an yi ba shi ta ce duk mai yin ganin matsayin umar a wajen shi ya ce ba mai yin wannan zama ihe wani jihar bisa bisa addini mana isan zaman addinin allah ba yin haka sa'ad sabi da bin abi wa kasu ya ce bisa ma'urta bin ashi Allah wani abu da kwari tar da wannan magana mace tar da wannan magana ka Allah wani wannan magana ka tar da ita ka ce he jahi dan amma Allah zai kawo magana mutum da Umar yace Umar bin Khattab yace ai Umar yace haka ce zaka ce mun bi da mabrut ai Umar bin Khattab ya hana yace ma da haka shi daga ce sa'ad ai Umar ya hana sa'ad ce Umar ya hana manzo Allah yayi kuma mu yi da mu kuma mun yi tare shi wannan mas'ala asalin wannan ruwa ta mata imam malik akwai matsala wajen isnadi na shi muhammad bin abdullahi bin hasan suna ta majhul ne ko suna ga shi akwai magana kan shi gaskiya amma mas'ala tun muna labarin cewa ba dan ba an kawo labari an ce wannan isnadin mai rauni ne duka abin zai zama to ba a yi ba ko da aka isa wani hanya daban mas'alar da ta tabbata magana wannan umara amma wannan isnadin wannan ruwa bai tabbata ba maka hujjar shi dan shi Umar bin Abdullah bin Hasim ita ce sananna mun karanta a baya hanyoyi ingantattu na maganar sahabbai kuma da raddin da suka yi a baya irin da su sai da na Ali wanda ya tashi ma bayan Usman ya yi manganu ya tashi saba hili daga murya tarbaka lamu hajjar umarata ka kawo duka yayi me yasa da annabi ka hana abin da annabi yayi ko yawa Usman inkari kuma a gaban shi ya tashi ni ya bi gaba daya kuma irin sai magana da ta sa Abdullahi bin Umar sa Abdullahi bin Abbas kan magana tabbacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halitta ya bada dama a yi kuma mai cewa ma ba a yi matsala ce shi ta shafa ba maganar wani ra'ayi ne daban wanda ya faru daga baya wata fa'ilta ta ta zo daga cikin wasu cikin sahabbai amma jamhurin sahabbai sun tabbatar da Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da kuma da hihikon yin tamattu'in akan ifradi ko kirani kuma shi ma ya ce an ba dan mana zo da hadaya da na yi tamattu'in da na aje aje na mai da ta umara daga bayan haji wannan shine magana tabbatata da an kai an kawo maganganu ne wanda zamani mai tsawo aka yi ta yin su amma daga baya an samu warwara dalilin tattalin mun garin magabata sahabbai kan masala yanzu dai bamu da rigima kan ta mutu a cikin aiki kowa yarda ya yanzu ba magana can da aka yi sabanin sai a yanzu abin da ya saura wanne ne yi amma yanzu magana da laifi ta mutu babu malamin da ya cika mana magana amma mun zai sabanin yanzu wasu ce ifradi shi wasu ce kirani amma dai tabbatin ta mutu ya tabbata kuma magana mai ƙarfi hihikon shi ya yi faradin ko kiran kamar da annan salasan ya faɗi Allah shi duba kan daidai sai wa haddasa ne an malik an sadaqat bin yasar an abdullahi bin umar annahu qala wallahi la an atamira qabla al-hajj wa uhdiya ahabbu ilayya min atamira ba'da al-hajj fi dhil-hijjah nan malik ke cewa daga sa'ad bin yasar abdullahi bin umar abdullahi bin umar ne ke cewa ga wani wasu sunan sadaka sunan sadaka sunan sadaka gura suna ne sadaka shi wani magana suna kullum za saba kasuwa da suna a shara bai da ka'ida ta kasa suna wani sahabi ko wani annabi kurin inda bai mugu ma'ana suna daɗe ne suna kun suna ne ba na abin da dace da jimunan jahiliya ne an samu shi misali na gona ka ce a suna ne ba nuna abinda na gona suna ne na gona na gona suna ne eh suna ne dare suna ne dare ko na hin dare kuna da fahad asad kumfus annabi yarda har akwai musan kumfus akwai suna himar jaki suna ne su kumfus bai goya ce kumfus annabi yarda suna sabai suna iri ga sana suna ne baka ce suna annani mutum yesu sa ne bai amma kaka mutum kaman kaida ce dole mutum wani musulunta ya sake suna yesu annabi sai sunan sabai duka ne ba annabi ba tare annabi ma kuma sai musulunta in ga annabi sai suna to mutum sunan da mugo mugo mana annabi sai amma duk sunan kan bai hudi na kai sunan ka yana ka ne hudan ka bai kai da suna sunan ka yana ne hudan wanka in ga bai hudi a ran da bai hudi sai musulmi ya sai canza suna ba haka bane sai in sunan mugo mana baka ta tare musulunci ana zama ko sabai da mutum ya musulunci ba ce ya sake sunan sunan shi da ya musulunta sai an diba sunan ya da mugun ma'ana ya ce ya sauya amma ba ka'ida bace a cewa mutum dole cin suna na ta wani lokaci wani abin ya ci daga wata baiwa Allah wata mutumin faransa faransa ce ta musulunta a nan garin ta musulunta bayan ta musulunta ta so ta dogo ta so ta musulunta ta bada musulunta sai wani malami ya ce mata ai dole sai sunanta ita kuma ta ga cewa a gaskiyar magana kamar ita ke ga za ta ma'uwa da bitirci wani abu ya kama cikas sai suna na gaskiya ina iya ɗaukar suna na biyu amma in sai suna na gaba ɗaya ina ga na'uwa na bitirci amma sai kama da kama cikas ta ga nace mata ki shirme ne kyale shi kina zabi ko ki sa na biyu suna na biyu ko ki bar sunan ki ta ce ha sai sai ban ta sai ban da ta biyan wallahi cikin wata yadda kaga kuma akan suna kuna akan suna akan suna kan matsala akan suna kuna ce ta kuma dole to mun ta iya ba kenan a takaice suna suna ba dole bane mutum da musulmi ta saka suna amma za a diba suna iya da mugun ma'ana ko ku iya misali a cikin wata society ce an ce maka sunan wanda za ka kamar kai wuri ne zama illa gare ka wanda shine in a cikin al'umma ana ga ka ce ka musulmi za ga wani arne ne kaga wannan yake sauya dan ka shiga cikin lamu musulmi dan ka aibarta ka ko a dauke ka holi wannan shine kuran saboda wannan ma'anar amma ba dan ba haramun ne tsarin sunan ba amma yanzu yau ga daga an ce Michel sai kana mai kala ce ce wanda ne kai ne to wani jan to kaga wannan ko da wa gadi ba yanda da kike gadi ba in a wajen al'umma masu baka da kayan sunan sunan misali wata ranar zan san suna na zukan laraba wajen kashin wannan isu liban liban da ruski wannan an gane ce Ilyas kun kristan so a tasko Ilyas wani ga sunan kasan annabawa abu na kabilancin larabawa kabilanci ta kai hatta annabawa inda ke annabawa bai hude ne annabawa annabawa barbaru Isra'il wani Yusuf wani Ilyas wani Yaqub dan ga suna a cikin larabawa wanda labaran ba sa yin su musulmi daga tunan kuma a cikin kirista ko huda su ba sa yin su bas zan kuna abin kabilanci larabci tsakanin laraba da wannan an kashi kun iliyas suna ɗin annabi da bani isra'il kai suna sa wani kuna kirista ne na ta wata ra'an yami akwai malamin mutumin mutumin mutumin masar idan aboki mutumin mutumin beirut ya zo ya kama ziyara lokacin da ya take lokacin wata makaranta ta ta su ta tunami ya kama ziyara da gidan malamin sai ya ga suna ce an ta misihi shakci misihi sai ba tare sai malamin su ce a kakkalla ka kakka ba tare kaka dabe ce mu a cikin kasashen su in kai sunan Ilyas ko ni Yaqub ko Kirsan su a can su ko Kirsan ne dan bas da annabi man tasdira ya ci adaba bulu Isra'ila su su lokacin su ka ka ka ka ai wani wani wurara mutum ya sunna musulmi dan ya sayar da jama'a kai sa maka shi wani ya ci iya da kyau dan amma ba dan haramu ne ba sa sunan wani suna daban wanda yake inda bai mu ba ma'ana to yanzu ne muna magana ta sadaka bin sar yake cewa abdullahi bin umar ya bashi labari abdullahi bin umar ya ce na wallahi na rantsi da Allah la an atamira qabla al-hajj yace na rantsi da Allah in yi umara kayan haji in yi hadaya ya hiye min alheri ahabbu ilayya na hi san shi min atamira ba'da al-hajj fi dhil-hijja in je in umara a bayan na haji a cikin mutum zilija malamin masu dai bayan haji ke rasu ba za su ƙi yin ta mutu don ta mutu ko yanka dabba ai an kai umara ne ka yin haji sai kai haji shi ne kake yanka dabba ko azumin kwana goma uku a cikin aikin haji bakwai ka dawo gida ko to amma idan kowa da idan umarar da kai da bayan haji kai kina man an bi hauka ba to wasu sunan dabara dan kasi yanka kuma da kasi kasi kasi kasi ta mutu sai su bari sun tsaya hajji su umara shine abla umar ce wallahi ce na rantsi da Allah gwanda in yi umar in biya hadaya ya yi min alkhairi da in yi umar bayan hajji magana kenan kuma ya inganta ya tabbata sai ya ce wa haddathani yahya aw haddathani an malik an abdullah bin dinar an abdullah bin umar annahu kana yaqul man itamara fi ashhur al-hajj fi shawwal aw dhul-qa'da أو في ذي الحجة قبل الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج وعليه ما استثنى من الحديث فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع nan abin da yake magana ta abdullahi bin umar yake gaya musu yake cewa manitama duk wanda ya umara fi ashurul hajj a cikin watannin hajji sune shawwal zulqaida zuwa ga rana arfa tara ga wata na da shine karshe na tara ga wata na dulhijja wanda ya umara a cikin waɗannan watanni a shawwal ne zulqaida ne dulhijja ne kabal hajji ka hayyar hajji ya je wani abu sun ma akan bai makata sai ya zamana a makka ya yanzu da wurin indonesia zuwa da wannan iya maka hata yadrikul hajj hal hajj ta zo ta same shi fa mutamatti'un wannan iya mai mutamatti'i nan me yake so kawo ka san akwai tunda an ce dan garin makka bai hadaya shine su tuyo mai magana kai zawa kai bako ne ko da kai watanni a garin bako kake zawa kai daga baya ba dan garin ba shi zan magana hukuncin zakana yace in dai tunda wata in ka zo kai umara kana nan har da cin maka to kana nan mutamatti'un in in hajja an har kai haji a wannan shekara wa alai mastata min hadaya an dora maka abinda Allah hore maka na hadaya ka yanka fa lam yajid idan baka samu damar yanka ba fa siyamu thalathata ayyam fil hajj sai kai azumin kwana uku a cikin aikin haji kuma wa sab'atin idza raja kai buku azumin kwana bakwai in ka dawo gida ko ka gida ko ka dawo gari bayan kin haji wannan ga wanda ko da uta nawa kai yadda zawa kai to ƙarƙashin wannan magana ta abdullahi bin umar shi ko imam malik yake cewa qala malikun wa dhalik wannan magana ta ibn umar hukunci akan wannan magana sai malik ya ce idza aqama hatta al-hajja thumma hajja min amihi nan maganar ayyukan yin kai je irin masu yawo zuwa yan kasuwa in je a shawwal in koma gida in zo ai na gura cikin wata haji na koma gida dawo to malaka sun kai bai tafi ilta ne bambance maka magana wannan magana ta ibnu umar wanda yace wanda yayi umara a wannan watannin haji gaba daya haji ta same shi a makka iya matsayin mutamuti malaka ce maka wannan magana ga inda take wakala idza aqama hatta al-hajj in ka tsaya a garin makka ne mana baka fita ba hal hajji ta zo min ami a wannan shekara shi ne kake matsayin mutum قال مالك في رجل من اهل مكه nan kenan banda wanda ya wuta ya dawo karshen magana kenan banda wanda ya wuta ya kuma ya sake dawowa misali misali ya sake dawowa kuma ya haji kadai nan ba ba magana ta mutu ya kashi kenan kan magana imam malik kenan kuma qala malikun fi rajulin min ahli makkah in qata ila ghayriha وسكن سواها ثم قد ثم قدم مؤتمرا في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى أنشأ الحج منها إنه متمتع يجب عليه الحج أو الصيام إن لم يجد هدى وأنه لا يكون مثل أهل مكة أجكم على نعم أبن الإمام مالك يتي بيان يتي نعم كما إمام مالك يأتي في رجل من أهل مكة متن مكة انقطع إلى غيرها هي كورا asali dan maka ne amma ya koma wani gari madina ko wata ƙasa daban ya yanke da maka yanzu ko to amma yanzu wasu kace wasu kan cewa ya zamana a wani gari daban ba makka ba kuma ran Allah kaddara su makadimin mutum he zo makka asalin garin su amma ya zo mu'tamiran iya mai umara ya yi umara fi ashurul hajj a cikin watannin hajj ya yi umara sun ma'aƙama bi makka ya tsaya a makka hatta an sha'al hajja minha kuma ya sake niyya sabuwa bayan umara ya yi haji daga makka innahu wannan mutumin asali dan makka amma ya kaura yanzu ya dawo ya yi umara a watannin haji innahu mutamatti'un zan matsayin mai tamattu'i yake yajibu alayhi hadi aw siyam an wajabta mai yin hadaya ko azumi ilimin jira hadaya kenan sai azumi وأنه لا يكون مثل مكة وأنهم بي زما إيرن ذاك ذاك ذاك لما لما لما يكون أهله ما سألنا مثل هذا كان بي تكين إيرن مثل مكة ناس مثل هذا لا مكة بي هذا تو أما شيء وأن ينزل أصلا مكة تنزل يهوتا يا كم أنا قري ينزل واحد أيام مرة يا يوم قوة شيء مكة يا شيء لا ينصورا وإن ذا زاسي هذا إن سكي عمرة أشياء مثل ما هذا فكان كذا إمام مالك يче wasu ilmalikun har kuma an mamar tambaya dole fi zama lita ne fi yi imam malik dinnan wakanta imam malik wasu ilmalikun an mamar tambaya kuma dole tambaya ke malik kaga can akan magana ta me aka cewa an malik ya magana akan mutum haji ya tsaya wani shekara iya nan kenan ya tsaya shekara inda bai je ko ina ba shine zai hadaya kuma ya yi magana kan mutumin dan makka ne ya bar makka ya dawo garin makka da umara ya yi haji a wannan shekara zai mana tamattu'i na kowa ma shi zama mai tamattu'i ne to nan kuma malika nan an mai tambaya a rajulun min gairar ahalin makka da halin makka ta bi umaratin fi ashir hajj ko yuzu da kamata bi makka nan shi kuma bako ne amma asali irin yan cirani ne ya ta yi aiki cirani lebara ko an wata kwantara da ya je makka ba zuwa ya makka ba ya je sallah ya dawo da ya tafi makka ya je da ya illa masha Allah inda mutanen mu an tafi kwada gona ma ake ko kenan illa masha Allah kun to wannan duk da niyya da ya niyya ne in je makka zama zai bai dawowa yace to wannan mutumin da ya je makka amma hobi da kamata da makka iya tsaya iya nihin zama a makka hatta in shi hajji kenan ya je ya umara a watanin hajji kuma ya sake ɗaukan haji sabuwa aka malaka tambaya a mutamattu'in hu wani mutumin shi ma mai tamattu'in ne tunda ya zama ɗan maka ya zama ba koma zai ba faƙada na'am ko mutamattu'in wale su huwa misu da maka ci iya nan mai tamattu'in har da ba ɗan gari ba ne nawa zai je niyan ma ya je a kama shi a hanya ko ana cikin hanyar kama sami doshi sami doka ci iya nan ya ce mai tamattu'i wale sa huwa min sa'ama bai cikin mutanen irin aka hukumcin mutanen makka don fi kyauta imam malika masala sai ya ce wa in arada iqamata ko da ne ya zama yake bai hanzari zama dan gari ba wa zalika annahu dakhala makkah laysa huwa min ahliha shiga makka ne ba ko ne ba dan makka bane ba wa inma alhadi aw siyam ala man yakun min ahli makkah dole Allah ya dora hadiya da azumi ga wanda ba dan makka ba shi dan makka ne ko zan dan shirane dan shirane ba ba dan makka bane ba bai matsayin makka وانا هذا الرجل يريد الاقامه ولا يدري ما يبدو له فذلك كده زمان يزوا يزني زما ما سامن زي كان هو كوروشي هو دا bai kama hudu shi ko shi hudu sai ta kalma har baka zama maka ba yace wannan mutumin ana hada rajul yurid iqama wannan mutum lalle yaji dan ne zama yake amma la wala yadri ma yabdu lahu me zai zo daga baya me zai bayyana ba zalaka bayan ya shiga yace walaysa huwa min al-mahan zai ba dan makka bane zuwa ai wani abin da dama a zauna in ba dama a dawo shikenan sai yace wa haddathani an malik an yahya bin sa'id annahu sami'a sa'id bin musayyab yaqul man itamara fi shawwal aw dhil qa'ada aw fi dhil hijja thumma aqama bi makkah hatta yudrika al hajj فهو متمتع إن حج وما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع نعم iya so ka maka fatawa wannan ai zan ma da kun tambayi in kun can ba ma daga yi shi man zai ka maka zama dogara daga sa'id ibn musayyib shugaban tabi'ai ya shi sa'id ibn musayyib shine yake cewa mani tamara fi shawal duk wanda ya umara a watan shawwal ko a cikin zulqa'ada ko cikin zulhijja sun aqam bi makkah ya zamana a makka hatta yadruka alhajj hal hajj tazo ta same shi iya cikin garin makka huwa mutamatti'un wannan iya nan matsayin mai tamattu'i kenan in hajj in hayi hajj a wannan shekara masasa min hadai abinda Allah hore na hadaya kenan zai yanka bakin halin shi kuma faman lameji wanda bai samu ba damar yanka hadaya فصيام ثلاثة أيام في الحج زي أزم كوانا أكو أحج wannan kwana uku suna kawo za a yi shi ne kinna an ce duk da nasarar salama ya hana azumi a yamin tashariq a yamin mina a yamin akalin mushrubin to zikirin da ayyar kwanaki ne na ci da sha da ambatan Allah ba azumi to amma akwai hususi ta wanda an keɓance wanda yake da tamattu'i wanda zai azumi bai mai hadaya shi a bashi dama yana iya yin azumi a kwanakin mina yau da dama to shi nan kenan a kwanakin mina ya wadatu ko kuwa kahin ma a fita kwanakin mina akwai masu ganin haka to amma yin shi kahin kwanakin mina ya saba ma zahirin na filastofil hajj ta ka hajji kuma wanda yake garin maka an mai tamattu'i ne bai cikin hajji don bai niyyar haji sai bayan in za a mutu mina haka haka yana gaskiyar magana a yi shi ko a kwanakin minar shi ya yi in kuma an jinkirta a maka tunan magana cewa ya daraja ila ahili in ka dawo gida in ka dawo garin maka ko ka dawo garin shi ne magana nan shi mana akwai magana cewa sasa ba ta daraja in ya dawo ina in ya dawo garin maka ko in ya dawo garin su nan ahili cewa an ka dawo garinku ne to ma ce idan hatta ya halitta in ka yi shi ma kayan ka dawo garinku don aka ce filhaj alaƙi mai cikin cikin zamani wasu alaƙi aikin hajji a makka ne kenan a alakul halin dai kenan ka yi wannan uku in ma a kwanakin shi ya yi ka yi a cikin kwanakin mina inda ya za ka maka so ka yanka kuma bakwai in ka yi uku a can kuma bakwai in ka dawo gida ko a garin makka ana zaman jiran jirgi ya kai bakon kwan ka dawo garinku ba kai lahi ba nan ya kamata mu tsaya mun zo kan babi na manajib fi tamattu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن هو أكو إن هو guda biyu ɗaya iya rashin lahiya ya bar garima iya can babban birni iya kan gado yanzu kusan zuwa da a cikin addu'a Allah ba shi lafiya kuma ɗaya iya sama suka tabke shi iya da inji na kai da kawo suka tabke shi a sa cikin addu'a Allah warware mishi Allah wani gurbin wala sun haɗula sun asirin balama ko sa cikin addu'a اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته